إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan tv da rediyo na bonfirai a yau muna juma'a tara ga wata na shida hijira da mazo sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1442 yayi daidai da 22 ga wata na ɗaya miladiya ta isa alaihi salam shekara ta 2021 eh yan wa idan ba mu manta ba satin da ya gabata malam ya yi muna karatu kan al-inqilab to ina tsammanin yau za a yi shimfiɗa kan wannan karatu sai a tashi kan al-qira'a akarmaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka halarta a wannan wuri domin gabatar da darasi da nasiha ga kawunan mu a matsayinmu na ɗaliban ilmi sannan kuma ina shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin Allah ne manzon Allah ne Allah ya turo shi da gaskiya wanda ya bi shi zai samu cin nasara duniya da lahira wanda ya kauce mata farkinsa zai yi hasara duniya da lahira in bai tuba ba a lahira ma zai tabi to bayan haka kamar yadda muka sani cewa duk ran juma'a daga karfe 9 zuwa 10 na safe muna gabatar da karatu a nan gidan TV na Bonferai da ke Niamey na Niger a yau ma gashi Allah ya sake bamu ikon haduwa da ku maudu'in da muka tattauna a kansa shine maudu'i na al-inqilab to mun ce za mu shimfiɗa a kan shi sannan kuma sai mu shiga cikin maudu'i na al-qira'a duk wanda ya saurari karatu dai ya ji sauran bayanai da muka gabata so akan al-inqilab to abinda za mu dan yi shimfiɗa da shi akan wancan maudu'i shine cewa mun faɗi wata ƙa'ida ta ilimi a wancan satin muka ce hamza hamzatul wasli domin al-inqilab ba hamzatu qat'in bace ba al-hamza bace mai kai ita ce al-hamza mai dan sadun akanta to mun kawo ka'idar cewa tana tashi da fatha in tana bayan lamun muka ce tana tashi da kasra an gane ko in harafi na uku ya kasance yana da fatha ko kasra istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko kuma ihdina siratal mustaqim tunda istaghfir ta'un shine harafi na uku kuma yana da fatha an gane ko sannan kuma ihdina siratal mustaqim wato dalu shine harafi na uku yana da kasra nan da kasra ake karanta ta muka ce ana karanta ta da damma idan harafi na uku ya kasance yana da damma misali uqtulu yusufa usluk yadaka fi jaybika a na farko ta'un tana da damma a na biyu lamun tana da damma to akwai ka'ida da aka yi istisna'i wani lokaci za a iya karanta ta da kasra amma kuma damma ce a akwai a wurin harafi na uku to wannan yana daga cikin abin da ke rikitar da ɗalibin ilimi bai san dalili ba wasu suna sa tsammanin kamar misali in nice imshu imshu marmakon in ce umshu haka kamata a ce misali in ce uqudu sai in ce iqdu to ya akai hakan ga yana da kyau ɗalibin ilimi ya san wannan Na'am.
wannan dhamma da ɗalibin ilimi yake gani asalinta ba dhamma ba ce kenan sai ya koma ma asalin fi'ilin zai iya gane asalin hakikanin shi asalin wannan dhamma ba dhamma ba ce kasra ce domin ana cewa qada sai a ce yaqdi fi'ilin shi amri sai a ce iqdi shi yasa ya zo cikin suratu wato eh, taha qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana faqdi ma anta qad Na'am.
ai faqdi ma anta qadihi sai aka shafe ha'un faqdi shine dabin ki ne yana da kasra to yanzu da aka ce uqdu da ya zamanto damiri na jama'a sai ya zamanto yanzu wawun abin da ke munasaba da ita ita ce dhamma sai an ka ce uqdu domin ba shi a ce iqdiyu Na'am.
ina fata an fahimce ni to wannan asalinsa ba abin nan bane ba dhamma bace kasra ce kenan sai mu ce dhamma asliya in mun ka ce uktub wannan ta'un asliyar ta dhamma ce da ma uktub ne to wannan yana da kyau eh, ɗalibin ilimi ya fahimci wannan kuma in kana son ka gane asalin fi'ili ya'un ne ko wawun zaka sarrafa shi ne ina fata an fahimce ni kaga in nice ghaza za a yi mishi alif wanda take tana kallon sama wadda aka yi kamar sanda sai a ce yaghzu amma idan ni ce rama za a yi mishi alif mai kamar ya'un don a nuna maka mudari'in shi ya'un ne yarmi ake cewa sa'a kuma yas'a to shi kuma bai zo da ya zo da alif yas'a ka gani sa'a ya zo da alif mai kamar ya'un yas'a kuma shi ma mudari'in shi mai kamar ya'un to tahi zuwa ga mastar ko suna sai kaga a sunan as-sa'yu to ya nuna maka ya'un ne asalin sa ina fata an fahimci ni malaman lokacin suna bayani kan wannan kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif na Libya cikin al-juz'u thani ya kawo wannan kadiba kuma cikin wato ash-shatibiyya eh, ababil imala ya kawo wannan ya faɗi yace cewa wa hamzatu minhum wal kisaiyu ba'dahu amala zawatil ya'i haythu ta'assala wa tasniyatul asma'i takshifuha wa in radatta ilaika alfi'la sadafta man hala hada har zuwa dai karshen su almuhimmu dai ya ce in kana son ka gane asalin fi'ili in ji imamu shatibi wa tasniyatul asma'i kana iya kai ma suna wato tasniya kaga in nace fataya sai in fata kaga alif sai in ce fatayani kenan ya nuna maka asalin shi ya ummi ina fata an fahimce ni wa in radatta ilayka alfi'la in kuma kan maido fi'ili zuwa gare ka zaka gane shi imamu shatibi wa ga doka kaga ghaza sai ka ce ghazawtu wawun tazo in kuma rama ne sai ka ce ramaitu wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ya unkin ta fita Na'am.
ina fata an fahimce ni babu daidai mai tsawo abu na biyu sai bayani da muka yi kada alin qila akwai wata matsala da muka faɗa wadda akwai gyara cikin ta akwai kuskure shine cewa mun bayyana cikin kasashen da ingila ta yi mariko gana a afirka ba a yi juyin mulki ba to wannan magana tana buƙatar gyara na farko shine cewa gana an yi juyin mulki kusan guda biyu
Oh.
na farko le 24 2 1966 24 ga watan biyu an yi juyin mulki a ghana an yi ma shugaban kasar su kwamin kurma juyin mulki in kurma an gane ko wanda ɗaya daga cikin 'yan fafutuka na ƙasar afirka Na'am.
an gane ko ya tafi ya fita ko da ya ya fita shi kenan sun juya da shi da ƙarshe ya koma senek abin ga gine conakry inda abokin shi sai kuture Na'am.
na fata an fahimci ni na biyu an yi jiwon mulki na Rawlings Rawlings ɗaya ne daga cikin shugabanni na kasashen Ghana wanda ya mutu a alif eh, eh, ya yi jiwon mulki a alif da ɗari tara da saba'in da tara a 1979 lokacin da Obasanjo shi na shugaban kasa a Najeriya a 1979 shi ba to a takaicen takaitawa dai kenan a Ghana an samu yin juyin mulki shimfiɗa wadda za mu yi kan juyin mulki shine al-asbabu dakhiliyya wal kharijiyya Oh.
dalilai da suke sawa a yi na cikin gida da na waje No.
yana da wahala a yi juyin mulki a cikin ƙasa ba a samu dalilai ba a cikin ƙasa kuma ba a samu dalilai a waje ba Na'am.
ina fata an fahimci ni za a samu waɗanda za su tunzura a cikin gida waɗanda za a samu waɗanda za su tunzura a waje ko kuma za a samu yin shi a faɗi dalilan da suka sa shi yasa da an yi juyin mulki ana jiran waɗanda suka yi mulki a san su wane ne kuma menene dalilin su na yin wannan aikin Na'am.
ina fata ana fahimta ta to wannan kenan sannan eh, abinda muke son mu ce anan tambaya mi yasa ba a yin ju- wato mi yasa juyin mulki ba a yin shi a kasashe manya
Sai ƙananan.
sai ƙananan kasashe wannan shi ne tambayar da ya kamata mu yi kanmu tambaya ta biyu me yasa ƙasashen da faransa ta yi ma mulkin mallaka su ne ake yawan juyin mulki a cikinsu wannan shine abin da ya kamata mu ka samu kamar alamar tambaya ina fata an fahimci Na'am.
su kasashe manya me yasa ba a yin juyin mulki zamu zo akwai nukta ta karshe wanda zamu yi mata- matashiya da ita yanzu kaga kamar kasar America ba a yi juyin mulki ba amma shugaban kasa ya sauka yana so bai so saboda kasa akwai control na ma'ilimta da na jagoranci da na hankali da na ilimi da na sanin ya kamata don haka idan aka baka dama ka yi wasa da damarka cikin sauki za a yi maka juyin mulki da ƙuri'a na'am domin idan mutumin da yake jagorantar mutane dan kama karya ne kuma bai sauraren su to to uta in dai ba a ce an hiddo tsarin ƙuri'a ba na'am to dole na sai wadda ta faru gare shi na'am
to wannan ba ita ce lokutan da atta mu ta uku ta yanzu ba amma lokutan mu ta uku me yasa juyin mulki yau ta ake kasashen faransa nan ne abin da kamata mu mu tambaya to idan muka duba akwai bambanci tsakanin turawan ingila da turawan faransa tun daga nan ne za ta taso su turawan ingila su- mutane ne waɗanda wato na farko dai su sun zo ne neman arziki amma su turawan faransa suna da tasiri akan neman arziki kuma suna da tasiri akan wato addinin mutane da al'adarsu ingila bata kula da al'adar mutane ba addini ma in ba inda ta iske akwai arnanci ba ba ta samu da addinin su ba yanzu in ka dubi kamar Najeriya muna da arewa muna da kudu da suka zo suka iske arna a kudu sun shiga addinin su amma a arewa ba a shiga addinin su ba kuma ba su tsananta ba amma su turawan faransa abin da suke so su raba ka da al'adarka su raba ka da addininka su raba ka da tunanin al'ummarka ina fata ana fahimta ta sannan kuma su bata addininka su bata kasarka sai zaman to ga kanan kai kamar ma ba dan adam bane to shi yasa kake ganin yawayawan juyin mulki inda ake yin shi inda turawa saboda suna son ko da yaushe su suke da tacewa a cikin kasashen ku ko da sun ce sun ba ku yanci yanzu misalin da zan bayar saboda a hankalce da zan bada misalai Eh, na farko akwai kasashen da ingila ta ma mulkin mallaka amma har yanzu a yanzu- a zo- a zo- a lokacin nan da muke ciki ingila ba ta da tacewa a cikin kasashen su kaga ingila ba ta da tacewa game da kasar najeriya kuma ita ma najeriya mulkin mallaka Mm.
ingila ba ta da tacewa game da kasar indiya ita ma indiya mulkin mallaka na'am ingila ba ta da tacewa a kasar zimbabwe na'am kowa ya ga yadda wato mugabe yake fito na fito da kasar ingila kuma ya kwana lahiya na'am in ba da ya samu matsala a cikin gida ba ya so ya dora matar shi da bai samu problem ba na'am ina fata ana fahimta na to amma kasar faransa duk inda take mulki mutum guda na ya mata bore ya kai labari shine sai kuture yace su kwashe kayan su suka yi suka ɗauke kwalta da suka yi suka ɗauke tangarago suka ɗauke komi suka ji suka tafiye su amma kuma duk da haka sai da suka yi shi ta juriya mai jurin mulki wanda ya kai lokacin da waɗanda suke aure da matan 'yan faransa sojoji suka yi bore suka so su yi juyin mulki allah ya bai ba su sa'a ba ya damce su ya ce to a yanka su da yadda ya france france france ta so ta yi intervenir dan mi zai cewa a yanke su ya ce a shi wallahi bai- duk mutumin da ya kama cikin juyin mulki ko france da baja to ba ba ba ba ba- ba ba- shi wallahi bai kama bai bai- bai kama france ba wallahi dan gine kuna kirje ya kama kama
to me kaka ji mulki cikin kasar wasu to wannan yasa bayan juyin mulkin bai nasara ba ya je can France de Gaulle sun yi gaba da gaba da ya zo ya ce mai to gani na zo ka tura aka shi ne ba a samu sa'a ba amma gani na zo ka amshi bindigar zo ka halbe da ka kashe ni yana hita daga cikin palais presidential yan jarida suka tare shi dan mine zai kashe waɗannan mutanen kaza kaza kaza kaza kaza wallahi daren shi ya ɓaci yace abinda nake son na ga muku sai da maye conference a France yace ku sani cewa da uwayena da kakannina da iyayena da kakannina wajen yaƙi da ku sun ka mutu ku tabbatar da wannan sannan abu na gaba yake cewa lokacin yan jarida suka tambaye shi wata yan jarida ta faransa sai da ya buga mata tsawa yace ki tambaye ni dalilin da yasa ni kashe dan kasa ta yayi juyin mulki a kasa ta yau in dan kasar faransa yana aure da yan kasar america sai je kasar su ya juyin mulki dan kasar america yana aure da yan kasar faransa sai je juyin mulki a america bai samu nasara ba aka damke shi za a yi mishi hukunci faransa tana magana ba kama ba ta magana saboda can kowa ya san kowa na amma nan kasashen ku ku shara kuke ba ku ku yi magana ba to shi yasa kake ganin juyin mulki yake yawa a cikin kasashen da France take ko ina zaka gani kaga Burkina Faso an yi mata ma sankara balma ita ma Belgique da ta yi zo ta yi juyin mulki kaga da sun kai da wato Patrick Lumumba suka yi guntu guntu da naman shi America inda ta yi mulki ta yi koyi mulkin mallaka ka- kasa guda ce a nan eh, abin nan eh, Africa ita ce kasar Liberia shi ma tastero haka suka yi da shi gunduwa gunduwa an kai da naman shi mace ta an ka ba yuka tana yanka naman shi da guda guda suka kace kace da shi shi yasa duk inda an ka ce maka turawan faransa na ga mulki ko suka taba mulkin mallaka zaka iske suka controlling yanzu kaga ingila ba ta da base militar a ƙasar indiya ingila ba ta da base militar a nigeria ingila ba ta da base militar a ƙasashen da take mulki wata damu ba ba ta damu ba amma yanzu duk inda ka ce inda faransa ke mulki ko cikin ƙasar ko kusa da ita sai ka iska tana da base militar na fata ana fahimta ta wanda ɗaya daga cikin eh, ka san in ana faɗa irin waɗanga mu da matsi- muke matsayin mu ah, almajirai karatu wanda muke karatu larabci na ko addini ana nan ana ganin mu wasu ɓukkaye ka san da hausa an ce ɓukka wanga wato ɓukka na wato kamar wani mutum na wanda yake wanda yake bai sa abin da yake ba ina fata an fahimce ni to ɓukkaye ake kallon mu ko gab- gaɓoɓi ake kallon mu ka san an cewa da gaɓo na amma ka binciki tarihin su waɗanda suka yi karatun faransancin me suka ce da kuma waɗanda su sun ka karanta turancin mi suka ce akan abin da ke faruwa a can mu ɗauki misali guda biyu zan ba da misali ga mutane guda biyu na farko kowa ya san akwai wani eh, shantar da ake ce ma shantar muna kawo wannan saboda hujja ga wanda bai yarda da aya ba ko bai yarda da hadisi ba ko ba haka ba Na'am.
to ga abin da yake faruwa a yau waɗanda suka faɗa Eh, alfabul ji kowa ya san faransa ya karatu kuma Na'am.
baturi ne Mm.
wato jikin shi na anna- annamu na afirka min bani jildatina Na'am.
amma kuma hankalin da nasu da karatun su na turawai Na'am.
amma kuma a alif da ɗari tara da tis'in da takwas a mil nafsan katroven dizuit an gane ko mun taɓa cewa a mil nafsan katroven kenz a mil nafsan katroven dizuit ya fitar da wani waƙe da ya yi ya yi shi ne don ƙasar faransa ita da kanta sunansa armée française armée française Oh, to sai ya ce armée française allez-vous-en allez-vous-en de chez nous nous ne voulons plus d'indépendance sur, au- sur au haute surveillance et nous sommes des États indépendants et souverains et votre présence militaire yake cewa entame euh, votre présence militaire entame notre souveraineté confisque nos intégrités ya ce bafoue notre indignité. En Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de vous. Au Sénégal, nous ne voulons plus de vous. Au Gabon, nous ne voulons plus de vous. En Djibouti, nous ne voulons plus de vous. En Jamena, nous ne voulons plus de vous.
kiraman kalla duka shi ne ya kawo wannan ya ce nos conseillers- ya ce euh, nos armées nationales nous suffisent votre conseiller militaire nous suffisent har dai zuwa ƙarshen abin da ya faɗa kansu wanda duk wanda yake jin faransanci ya ji abin da an ka faɗa yake cewa su fita su ba mu ƙasashen mu kaga duk kasashen da ya kawo an Cote d'Ivoire au Senegal au Gabon a mi- eh, lokacin da an kai eh, abin nan bikin tuna ba Senegal shekara hamsin Abdullahi wadana president ya ce bai son ya ga soja guda na ƙasar Faransa a cikin kasashe sai da turawan faransa suka yi ma magana ina zaune gidan tv aka mai magana wagga decision da ya ɗauka tashi ta koko ta 'yan ƙasar senegal ta saboda suna son kullum su kawo yace a wagga decision ta ta 'yan ƙasar senegal da shi da senegali sun ka ɗauki wannan matsayi to a nan kaga shi alfabul ya faɗi cewa bai yarda ba kuma duk da haka ba a hana mai shiga cikin ƙasar faransa ba bal ma yanzu consult- consultant ne na Nations Union to me yasa kai kullum kake cewa mallamai busa abin da suka yi ba to shi wanka nonon faransa na ya tsotsa nonon faransa na ya tsotsa ya ce ku tafi gashi abin da kuke aikatawa kuna raga-raga da mutane kuna tsotsar jininsu kuna amfani da su irin yadda kuka dama kuma marmakon alaka ta zamanto ta amfanin juna tun lokacin da sojojin faransa suka shiga kasar mali da aka zo an ka kori wanda aka ce ma yan jihadis da yan ta'adda sun ce a bar shangiya a bar kaza a bar kaza faransa ta shigo an kai ta tafi bayan tahiyar su kwana nawa an kai dibi irin yadda mali ta koma ba a fara samun kwanciyar hankali ba sai da aka juyi mulki sai da kuma yanzu sojojin kasar rasha an kace su shigo wanga abu na wanda in ma baka da ayat qur'ani ba shi wanga gigi na kana kare shi ina fata ana fahimta ta to dan haka abinda ake bukata yace sojojin mu sun ishe mu sannan kuma yace a'a in ma taimaka mana za ku yi to ku ba mu sojojin ku waɗanda za su ba mu eh, kamar shawarori yadda za mu gudanar da al'amuran mu amma ina abin ba zai yiwuwa ba ina fata an fahimce ni to wannan na farko kenan na biyu zan ba da misali har yanzu da kuma wanda su ma shi dan turawa na ma bature ma ya aihe shi an gane ko kuma cikin turawa ya rayu kuma ya bijire musu kuma cikin su ya rayu kuma sun yarda da shi an fahimce ni shine shugaban yan rege na duniya kamar da suke cewa Bob Marley yayi waƙoƙi guda biyu da yake nuna turawa ba abin amince ma wani ba kuma shi da kanshi na faɗi su kuma shi dan turawa na kuma cikin su yan rayu don jamaica akwai turawa daga ciki akwai wani eh, abin nan album da yayi da ake kira survivor a 1979 ya fitar da shi ina fata an fahimce ni yayi wani waka da yake nuna cewa kasashen da suka samu ci gaba na eh, kere-kere da kuma bincike suna yin wannan ne don saboda su tsake jinin waɗanda ba su da ƙarshe abin da ya faɗa kenan in kana jin ingilishi ma baka jin ingilishi ka shiga ka kai ka bincike akwai inda aka yi tradukin abin da ya faɗa cikin waka da yau da ake kira babylon bibles yake cewa we refuse to be what we on, what we- what do you want us to be we are what we were what we are what we are you can't educate educate us for no equal opportunity yace babylon system is the vampire ya ce soaking the blood of sofara soaking the blood of the children day by day sannan yake cewa building the church and university gradua- graduating the thieves and murderers ya ce to tell children to wanga a gurgujina nake kawo maka shi ya ce we refuse to be mu mun ƙi mu kasance what do you want us to be abinda kuke son mu kasance saboda kuna da karhin tattalin arziki kuna son ku bautar da mu saboda wato wannan karhin da gare ku yace we are what we are mu an mu muna nan matsayin da muke Bob Marley ne ke faɗin wannan magana sanadi na mubasharatan zuwa ga Bob Marley sannan yake cewa shi abin da ya fahimta saboda cikin su shike rayuwa kuma shi dan su na kuma yana jin yaren su kuma da yaren su na yake magana Na'am.
ina fata an fahimce ni yace you can't educate us ba za ku iya ba mu tarbiyya ba kaji abin da ban mali yake faɗa shekaru mu da mun ka ce tarbiyyar su lalatatta ce ta 'yan luwaɗi ta ka gane ku to ya ce ba za su iya ba su tarbiyya ba kaji you can't educate us kai ko ka ce a abinda sun ka faɗin nan shine tarbiyyar da ya kamata mu ɗauka ke shekara arba'in baya kuma da shekara arba'in baya da bana so shi tun da abinda sun ka turbanta 'yan yarasu ya ce babylon system is the vampire wato system na babylon vampire sil- abinda ake kira vampire vampire shine kamar jemagi Na'am.
abin ana uh, mu- mu- uh, wato kinaya ce ko alama ce ta shan jini yace sucking the blood the sufferer suna tsatsar jini ka kusa yace da tsatsar jinin ka mutu ka bata nisa na'am na mm, sofara sofara kamar mutane da suke wahala su freeze ko kuma mutane da suke suna cikin talauci da wahala an gane ko ko kuma marasa lafiya yace sucking the blood day by day of the children the, the children of day by day suna jan jinin yara kanana saboda suna halaka iyaye a kar- yaran na tasowa ba su da wanda zai jagorance su na'am ya ce to kuma building the church and university suna gina university church or eglise and university da university to amma in an ce an gina coci an ce za a kai mutane aljanna sannan in an gina university an ce za a gina ma mutane duniya ko ba shi ne abin da ake ba ya ce graduating suna ba da diplom discerner shine da faransanci discerner suna ba da diplom uh, graduating, uh, graduating da tips suna ba manya-manyan barayi diplom domin tif da english shine barawo t-h-e-a-f jam'in shi tips na'am an gane ko suna daga karewa da f a nangali ana maida shi da v ne wife ita ce mata wives mata thief barawo thieves barayi and, and murderer le meurtrier mace kuma a ce meurtrier masu hallakar da mutane paske kafin ka kare karatu sun rigai sun bata kwakwalwarka in can na sun rigai sun maida ka kamar su sun juyar da kai yadda za ka yi musu aiki in kuma nan kake karatu da ya ja sun nuna maka babanka da mammakka da ka iya faransai to su matsayin jakkai suke ba su san ma ba su iya faransai ba su ba komi bane abin dariya ne sannan kuma ko da kaka kai ka samu babban diplom ka kai inda zaka tsayawa kenan ka zamanto cikin system kin su kai ne zaka gudanar musu da abin da suke bukata haka yasa suka yi- suka yi ta kokarin za su hallaka shi za su kashe shi ba su samu nasara ba ina fata an fince ni No.
bayan an so a kashe shi a 1977 an shirya kai daga cewa akwai kauna yace a ba kauna bace tsakankanin ku da su in kana so ka gane eh, munafinci dauki alqur'ani shine karshe domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa fafutuka da munafikai shi yasa ba suratul tauba aka sanya mata suna al-fadhiha mai kumyatarwa
na'am babu wanda ya Allah sanin halin dan adam Na'am.
shi yasa zaka iske surorin eh, Madina suna magana kan munafikai malaman ulumul Qur'an kadiba cikin al-itqan fi ulumul Qur'an na Imam Suyuti suke cewa ma- eh, duk surar da take magana kan munafikai to sura ce madaniya amma banda sura guda saboda sai ka sun ce duk surar da ta yi magana kan munafikai madaniya ce ina fata an fahimce ni saboda ba a samu munafikai ba sai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma wato a abin nan a Madina domin Makka muna kafirai ne a akwai tunda su adda karfi babu zancen a boye kafirci sai malamai suka ce a a wannan ka'ida ce istisna'iyya tana buƙatar istisna shi yasa inda kawai ka'ida akwai istisna'i ka kawo shi kamar abin da ke cewa exception ko da faransanci suna cewa l'exception confirme la règle na'am yake cewa eh, abin nan sun kace banda sura guda ita ce suratul ankabut ta yi bayani kan munafikai kuma makkiya ce muttafaqun alaihi domin Allah subhanahu wata'ala ya ce wala ya'lam wato alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun can kuma zuwa gaba Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah wala in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'a'lamu bima fi suduril alamin wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin kaga na ayi zancen munafiqai a cikin sura ce wadda take wato makiyya iya na'am da haka dai galibin surorin da suka bayani kan munafunci su ne surori madaniya shi yasa in kana so ka gane munafunci sai ka ɗauki waɗannan littattafai kuma zaka iske malamai suna bayani in ka duba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur saf al-juz'u al-awwal safha ta 261 da safha ta 281 ya kawo hatta da jadwal al-safha ta 280 yadda zaka gane da tafiyar take al-sheikh abdul latif shuwairif yana da wani littafi na mazijun wasuwar to ya rubuta wata makala kan al-munafiq ina fata an fahimci ni akwai dai abubuwa da dama waɗanda ba za mu samu damar kawo su ba amma nan za mu kawo su ne shi wannan bawan Allah da ya riga ya mutu tun da ko kafiri bawan Allah ne amin na sosu sun disat su tura wanda yake ba sa tare da shi ana yin complot na a ƙari da shi to da an kai abin bai ci nasara ba sai shi ko ya maido musu wani abu ya maida musu martani akwai wani album da ya rubuta ana kiran shi Exodus ko yayi ake kira Exodus wato Exodus kenan waɗanda suka yi hijira domin su sun ɗauki kansu a matsayin sun yi hijira tun da kai su aka yi ya kamata su dawo an ɗauke su da karfi to cikin ta akwai wani waƙe da yayi wanda ya sama eh, eh, eh, who the kafit who da English yana nufin wane ne kaf tana nufin hulla amma ba ga hulla to ba can tashi tashi ka magana fit yana nufin daidai an gane ko to sai ya ce shi ne hullar zamani take yi masu saboda ana son a kashe shi tare da su makiyan eh, waɗanda ƙarshen ta su yana yin tsari da su iri guda ko waɗanda shi yana wake su suna wake da su waɗanda shi ke bazzara su ma'ana yake tona asirin su suna ƙoƙarin su samu su ga an ƙare da shi to sai musu wani wake da ya- ya- yassa wanda zaka iske waɗansu suna ji amma busam yake son ya ce ba Na'am.
ɗabi'an munafunci ce yake nunawa yadda su turawa suke mu'amala da mutane yace man to man is so unjust. Children, they don't know who to trust. Your worst enemy could be your best friend, and your best friend, your worst enemy. Some will eat and drink with you, and behind you, they hiss, they hiss upon you. Only your friend know your secret, and only them could reveal it. I'm a Huda Kafit. Let them wear it. Ya ce, man to man, da- daga ɗan Adam zuwa ga ɗan Adam, is so unjust, is yadda a wato kasancewa, so hakika unjust akwai rashin adalci tsakanin mutum da mutum. Ya ce, amma children, they don't know who to trust. Yara, ba su san wa suke ba amana ba. nan yana nufin yara ba wai yaro karami dan shekara bakwai ba a'a yana nufin duk mutumin da bai waye ba domin nan yana nufin karamin yaro yace they don't know who to trust ko da ka girma in dai hankalinka bai girma ba to kana da matsayin yaro
na'am an gane ko Eh, kamar kasashen mu na Hausawa zaka iske mutum ya shekara 60 duk yaro ne ni a dalili saboda in uba ya aihi da zai cishe shi in ya girma ya ci gaba da cishe shi in ya yi mata ya cishe shi ya ci da matar shi in ya eh, abin nan ya aihi ƴaƴa kuma ya cishe su gaba ɗaya radda ya mutu shi kenan ba su iya komi ba kaga duk sun zama rayu da uban da kakan da iyan duk waɗanda matsayin marayu suke saboda cikin su babu wanda ya iya neman makashi wani abu ina fata mafi shi yasa mm, ba gata bane ka rike ɗanka kawai ka kakka nuna mai sanin duniya wallahi ba kai mai gatan komi ba yana shiga duniya ana canye shi bar shi ka rinka bashi konsai ya shiga ya buga a buge shi ya taba a tabe shi har ya gane ina da duniya ta sama gaba Na'am.
babban abin da sa yan gaddafi yan libya sun kai ma gaddafi bore saboda ya bar su kullu suna ci suna koshi busan duniya ba ran da an ka zo an ka ce musu makiyin su na ba su gane ba sai suka ce suka abka wuta daga baya ina yanzu gashi nan ba su iya neman kansu abinci ba kuma sun shiga cikin bala'i Bala'i, shi yasa da ya bar su suna dan mu'amala da duniya lokacin da gaddafi yake da rai duk duniya babu inda babu inda dan libya yake zuwa neman abinci ko amerika kaga dan libya ya tafi ba neman kuɗi yake ba shakata suna suka ta yi to yanzu da ya mutu buro- burodi ko biredi ya yi wuya to inda babu biredi ba a samu matsala ba babban ma to yanzu kaka wane ne ya tura aka tuzura aka kashe shi duk duniya kuma yana daga cikin shugabannin kasashen da aka fi shirya ma juyin mulki a duniya su da kansu turawan sun faɗa da kadafi da fidel castro su ne shugabannin nan kasashe a duniya guda biyu waɗanda aka fi shi juyi aka fi tsara ma juyin mulki gaddafi ba a ci nasara ba sai da aka yi bore shi kuma fidel castro ba su ci nasara ba sai da ya mutu shekara arba'in amurka tana gaba da shi kuma ta kasa yadda za ta yi da shi balma su da kansu gaba shi kuɗi maƙudan biliyoyi da miliyar paske mi paske Allah ya bashi abin da aka so menene Allah ya bashi wanda ake so wato iyaka gare shi wadda ta hanyar ta ana iya shigo a shiga ta ƙasar America shi Fidel Castro.
Fidel Castro Na'am.
ai Guantanamo a ina aka yi shi a ƙasar Cuba Cuba.
to mutane ba su tambayar kansu ya aka yi shi ƙasa shekara arba'in tana gaba da ƙasar Amerika kuma a ce babban gidan kason Amerika kuma Amerika tana da base militar a can ya aka yi haka da yawan mutane wanda ba su karanta tarihi ba su sani ba a 1975 alif da 975 rasha ta kawo makamanta masu ligizami manya masu hatsari a ƙasar cuba ba a da labari waɗanda ko daga rasha tana iya halba su masu shigo Cikin- cikin amerika sai ga su an kawo su ƙasar da tana kusa da amerika wanda in duk inda ake so cikin amerika za a halba ko da amerika ta samu labari makamai sun yawa a cikin ƙasar cuba to shi a dalilin da ya sa amerika da ta samu wannan labari suka fafata da ita da rasha cewa ko ta jaye makamanta ko a fara yaƙi yanzu yanzu ƙarshe dai aka yi ta kai da kawo suka yadda suka jaye makamman nasu bayan sun jaye makamansu amerika ta nemi fidel castro ya ba ta hayar wannan yanki na wannan iyaka avec 2 millions de dollars ko 2 milliards de dollars tana allah kamar kuɗi bagas wanda ke tafiyar da ƙasashe ina fata an fahimta Na'am.
to madalla kenan wannan yana daga cikin abin da ya kamata a a fahimta yake cewa she some will eat and drink with you waɗanda your children they don't know who to trust your worst enemy could be your, be- could be your best friend babban makiyinka yana iya zamantowa babban masoyinka wata rana an gane ko Na'am.
and yours your worst enemy could be your best friend sannan babban makinka na iya zama your worst enemy could be your best friend babban makinka na iya zama babban masoyinka and your worst and your uh, uh, and your wor- your friend your worst enemy babban abokinka and your best friend your worst enemy babban masoyinka yana iya zama babban makinka to sai kwaɗi ya ce some will eat and drink with you waɗanda suke cin abinci kuma suke shan abin sha tare da kai and behind you they hiss upon you shine bayan ka za su yi maka tsuki a ci abincinka a sha abin shanka a amfanu da baiwarka bayan haka hiss upon you hiss h2s a he2s upon kuma upon za su yi maka tsuki ya ce only your friend your real secret babu wanda ya san asirinka sai abokinka shi yasa Allah ce la ta ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya Mm.
and only them could reveal it su kadai da could reveal it su kadai za su iya tahiya su watsa asirin da ka su su halakar da kaya yace some people pretend to love you waɗansu za su nuna maka suna ƙamnarka and behind you try to eliminate you bayan ka ɗaga za su je su kashe ka to kaji abinda ɗan turawa ya faɗa kuma wanda shi ya karanta turancin kuma ya san su kuma da turanci ne yake magana kuma ya ce babu amana to kuma mu yanzu nan muna nan Nijar mallamai muke kauya masu hulla da gemi ko da waɗanda waɗanda gaciya suna da cin haci da garin rogo da bakan miya mu ba mu waye ba ba intellectual muke ba to a gabin da intellectual sun kace ina fata an fahimci lokaci ya kai shimfiɗa ta yi tsawo ina ganin wancan mudu in bai samu shiga dole za mu bar sai sai na sama to a yanzu sai mu zo zuwa ga nukta mu ta karshe tun da shimfiɗa mun zorba ta gida hudu shine cewa a yau jiya an yi abinda ake cima investiture mulki ya canza a ƙasar america donald trump ya bar mulki kuma an san dai irin abubuwan da ya kallafa ma kasashen musulmi da dokokin da aka aza na hana shiga ƙasar amerika da duk wasu abubuwa da an ka aza da fito na fito da majalisar da ya yi ta ƙasar amerika da fito na fito da ya da kotun koli manyan-manyan ma'ilimta na shari'a na ƙasar amerika da irin yadda ya kaskantar da baƙaƙen mutane da irin yadda in an zo wajen taro in baki ya ba shi hannu sai ya jaye ya ba fari ko ba haka ba duka waɗannan abubuwa an yi an ƙare da nuna shi'ar da mulki ya faɗi duk abin da yake so ya yi mulki ya zo ta hanyar da bata dace ba an ce rasha ta taimaka mishi ba ta taimaka mai ba an yi ta shari'a ko ba haka ba an kare wannan an zo jama'a da dama sun zaɓe shi wasu ba su zaɓe shi ba matar da ta fi shi ƙuri'a fiye da ƙuri'a dubu ɗari biyu kuma miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu na an je a majalisa an ce a'a yan majalisa sun zaɓe shi su su zaɓe ta ba an watsar da demokaradiyya yau har an kai inda ana shiga cikin abin da majalisar amerika a yi ɓanna a yi kasa-kasa da ita an yi zanga-zanga ta kai nawa ba a samu jidda shi ba ko sauke shi to amma ina saboda na gaya maka su can abin da ke sa ba a yaƙi akwai inda ake jiranka na'am
to magana Allah ta tabbata yau wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas الدولة كده ad-daula نعم wa tilkal ayyam Allah ce kwanakin nan nudawiluha muna juya su bainan nas tsakankanin mutane wanda duk yake ganin cewa shi na ya isa babu abin da za a yi to ka tuna akwai ranar da zaka iya zama ƙasa da kai da waɗanda kuke ɗasawa da su ku shiga hannun wasu نعم in alkhairi kun ka aikata za ku gani shi in shari kun ka aikata za ku gani shi نعم to shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu wato eh, Ali Imran yace qulillahumma نعم malikal mulki الله tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir qul kace wannan an ce lokacin da ayoyi suke sabka suke nuna musulunci zai ci nasara kuma bayan rumawa da farisawa sun yi yaƙi ina fata an fahimce ni. da rumawa da farisawa su ru- rumawa suna akan addinin kiristanci farisawa suna akan addinin arnanci bauta ma eh, wuta da rana نعم sai farisawa suka ci iko suka wato suka ci yakin yaki akan rumawa نعم to musulmi su sun yi ganin rumawa sun fi kusa da sun tun da ahlul kitabina نعم shikenan sai aya ta sauka cikin suratul rum alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin نعم Allah ya ce ghulibatir rum an rinjayi rumawa fi adna al-ard a adna al-ard wa sun ce adna al-ard min ash-sham sun ce a adna al-ard shine wuri mafi wato zurfi a cikin ƙasa kuma binciken ilimi ma ya tabbatar da wannan ina fata an fahimci ne a duniyance نعم cewa wannan wurin duk duniya a ƙasa babu wurin da ke ƙasa irin shi مم.
وهم من بعد غلبهم سيغلبون الله تتو باين ان رجاي سو رجايا في بضع سنين كلمه بضع دغ uku zuwa abin da ya kai tara zuwa goma Na'am.
shine bidda مم.
to Allah ya bada labarin wannan kaga da ba gaskiya bane da yanzu kafirai sun ji sun ce to an ce fi bidda isini da bidda isini da sun wuce kuma Allah bai bai abin gaba sai ko gashi Allah subhanahu wataala ya bada labari ko abin ya kasance Na'am.
yana daga cikin al-i'jaz al-qur'ani al-ghaibi الله أكبر an gane ko Na'am.
to yanzu Allah ya ce za su yi rinjayi kuma tabbas sun yi rinjayi to sai lokacin da musulmi an kace za su yi rinjayi sai kafirai suka ce to kai kajiya wai su wai waɗanda ƴan tsiraron gana annan makka wai da waɗancan mutanen nasu da an ka rinjayi wai kaji wai domin kuma Allah ya ce wa yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillah musulmi za su yi nasara za su yi farin ciki da nasarar ubangiji kenan wato su musulmi suna ganin za su rinjaye kafirai su kuma suna ganin waɗanda ma in mun tashi in ba dan wa- waɗansu da muka jin kumiyar su ba da waɗansu iyan mu na da waɗansu kaza da ai da su mun kare da su sai Allah ya ce turuka wannan za su tabbata kuma haka aka yi yawma idin yafrahu almu'minun ranar da mu'minai sun kai dariya ranar nan su ma waɗancan rumawa sun kai dariya kuma ranan nan farisawa sun kai bakin ciki kuma ranan nan mutanen makka sun kai bakin ciki domin ran nan an kai yakin badar aka yi kata-kata da sanadi da quraish kuma wanda lokaci aka yaki kuma rumawa suka ci nasara kenan qur'ani ya bada labarin wannan to da ana faɗin wannan cewa za a bada musulmi za su ci nasara sai kafirai suna dariya suna ce kai in sahabbai sun kabiya sai a ce mulukul ard ga shugabannin na duniya nan sun wuce wai a makka ga shugabannin duniya sai Allah ce qul illahumma malikal mulk ka gaya musu cewa Allah kai ne malikal mulki mai bada mulki ganin cewa puissance mondial tana Paris da Roma a wannan lokaci power abin suke kira power ba zai yiwa ba a canza a'a ka ce Allahumma Allah malikal mulki kai ne mamallakin mulkin mulkin ma'ana ka ne kalima ta malik an gane ko wato tana daga cikin sunayen Allah akwai al-malik akwai al-malik to me bambancin su malaman lugu sun ti sun tattauna sun tattauna shi malik yana nufin wanda ya mallaka malik kuma yana nufin sarki ko mai iko to kaka waɗansu malamai suka ce ai kalima ta maliki ta hita malik domin kasancewa akwai mulki yayi a ce ka mallaki wani abu waɗansu suka ce a'a kalima ta malik tafi to in muka ce kalima ta malik tafi sai mu saba ma ka'idar malaman sarfu da suke cewa ziyadatu wato almabna ta dunu ala ziyadatul ma'ana duk lokacin da aka ƙara wani abu cikin kalima da harafi yana nuna akwai ƙarin ma'ana sai sun kace to wannan ka'ida an saba mata domin an ce malik yahi malik malik shi adda harafi hudu da mimun da alif da lamun da kafun amma an kace malik to kira harafi uku na na'am a nan kenan kaga wannan ka'ida an saba mata sai a ce to galibi na na'am ina fata an fahimci wannan na ɗaya kenan to sannan kuma مالك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين nan yazo مالك يوم الدين kuma waɗansu sun karanta da maliki yawmiddin wanda bai san karatu ba sai ce ah sai ka ji wanda wanda ya karanta maliki yawmiddin sai ce kuskure na a ba kuskure bane akwai maliki yawmiddin akwai maliki yawmiddin duka sun tabbata imam asim da imam al-kisai da imam khalaf da imam yaqub al-hadrami su suka karanta maliki yawmiddin sauran ƙurra guda shidda suka karanta da maliki yau mitin kenan babu wani bambanci tsakanin su to amma akwai wata shuba da aka kawo sai a ce to ai sunan Allah an ce akwai mubalaga malik akwai mubalaga siyahul mubalaga ne to shi ko mubalaga da larabci wani lokaci tana nufin abin an ketare iyaka domin an ce wane yayi mubalaga yayi exaggerate to wanda bai san larabci da kyau ba kuma bai fahimci littattafan aqida ba da sunayen Allah sai ta ce ai an ce an yi mubalaga kenan kamar an ce an yi ma Allah exaggerate kenan an ƙara ma Allah abin da bai da ba haka ake nufi ba nan a asalin su cikin larabci siyagul mubalaga ne amma shi ga Allah ba a cewa akwai abin da an kai mubalaga a'a saboda ta'alluqo suna da yawan abin da yake da alaka da shi domin mulkin Allah ya shafi komi ilimin Allah an ce siga mubalaga ne domin ya shafi komi ina fata an fice ni don an ce Allah alimun ne kuma an ce allamun ne a ba shi ke nuna wancan yafi wannan karbi a'a ta'allakuwar sunan Allah na alim ya siffantu da ilimi kuma ilimin Allah ya shafi komi to nan da ake cewa yana da alaka da mubalaga da cewa ya wuce ilimin kowa da kowa ko mulkin sa ya wuce na kowa da kowa ina fatan ɗaliban ilimi za su fahimci wannan dan kasa akwai waɗanda ba su fahimci irin waɗannan abubuwa cikin sunayen Allah sannan kuma wannan zai kai mu ba ga wata qadiyya mai muhimmanci shine sunayen Allah da adadin su da kuma faddala sunayen Allah a ce wani sunan Allah ya wani sunan Allah shan akwai ko babu matsaloli da masu hatsari to amma zan dan haskaka kafin mu isar da magana mu saboda lokaci ba zai bamu damar mu faɗi abin nan ba na farko sunayen Allah akwai hadisi na Abu Huraira na farko dai ayat kan Alqur'ani bari fara da Qur'ani saboda ka san shi dan Qur'ani na Allah ce walillahi al-asmaul husna Allah yana da sunaye mafi kyawu ba masu kyawu ba al-husna na wato daga ahsanuna sai a ce al-husna hasna sai a ce al-husna mafi kyau ba wai masu kyau ba domin alhassana shine mai kyau hasna mai kyau alhusna mafi kyau ko hasna'u mafi kyau to Allah yana sunaye mafi kyau sai Allah ce fad'uhu biha ku roki Allah rudan sunayen kidan kaga ana roƙon Allah da sunayensa tawassuli daga cikin alwa tawassul wanda yake halatta to bayan wannan kuma sai hadisi yazo na Abu Hurairah yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim yana cikin sunan na Imam At-Tirmidhi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi an gani ko tis'an wa tis'ina sunan Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya wata riwaya lillahi tis'un wa tis'una sunan wajen i'rabi za su bambanta babu lokaci Allah yana da suna 91 99 ɗari ba ɗaya mi'atan illa wahida sai ce man ahsaha dakhala aljanna wanda ya kiyaye su wata riwaya cikin sahih muslim tace man dakhala man hafizaha dakhala aljanna wanda ya haddace su to wasu da abin da suka dauka kawai har da cewa ina fata an fahimci ni shine kawai eh, ka- ka- ka jero su a'a ka har da su ka san ma'anar su kuma ka yi aiki da su wanda akwai lokacin da zamu zo waɗannan sunaye muna son mu yi karatu mai yawa akan su abin da zai kai karatu ko goma ko sha biyar ko ashirin ko abin da ya kamata haka in Allah ya bamu rayuwa kuma Allah ya bamu iko domin karatun da ke cikin su karanci a yi karatu kusan eh, sittin cikin waɗannan asma'ullahi husna to mu aje wannan to ba shi ke nuna sunayen Allah bakin su bane dan an tinan 99 a'a nan an ce bai ce sunayen Allah faqat ba saboda da shine dan Qur'ani da ake ce to wani hadisi kuma ya to ya nuna sunayen Allah sun yi haka ina fata an fice ne ba shi ke nuna karan bane sai dai hadisin da ya kawo sunayen guda 100 ba ɗaya ya jiro su cikin sunan Tirmidhi wannan hadisin bai inganta ba na'am ana ganin rawi ne ya kawo su bayan ya kawo hadisin sai ya kawo su shi a nashi wuri sai an ka sa tsammanin hadisi ne shi ne abinda malaman hadisi suke kira mudraj abinda an ka kawo cikin hadisi magana ta rawi wanda ba hadisi bace sai ka sa tsammanin hadisi ce shi yasa imamul abinda cikin baiquniya imamul baiquni yake cewa wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'd alfaz ruwat ittasalat wal mudrajatu abin da ake cewa mudraj din hadisi ma atat min ba'd alfazil ruwat ittasalat wadanda suka zo daga cikin wato alfazul ruwat lafazi na ruwat masu ruwaya hadisi ittasalat wadda ta hadu da hadisi ana san tsammanin hadisi kamar yadda cikin hadisul bukhari wa kana yatahannasu fihi an gane shi at-ta'abbudul layali zawatul adad to kaga at-ta'abbudul layali zawatul adad sharha ne na at-tahannus amma wani sai tsammanin cikin hadisi suke ala ayyati hal hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Mas'ud wanda yana cikin eh, musnad na Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma a- wato ma asaba ahadan qattu huznun wala hammun faqala Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء همي إلا وتأذهب الله همه وأبدله به فرجا نعم.
فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها قال ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها من زال الله صلى الله عليه وسلم يكي wato duk wanda bakin ciki ya same shi a wannan addu'a to Allah da tafiyar da hush- abin gana shi amma mawdi'ul istishhad sai yace as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak ina roƙonka Allah da kowane suna naka sammaita bihi nafsak wanda ka sanya maka kanka suna da shi aw allamtahu ahadan min khalq ko ka sanar da wani daga cikin halittunka aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib inda ko wanda kai rike shi baka sanar da halittunka ba kaga wanda yake nuna Allah yana da su sunaye waɗanda ba waɗancan 99 ba don bai sanar da kowa su ba
na'am ina fata an fahimci ni bal ma a hadisu shafa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai zo ran tashi alƙiyama Allah zai sanar da shi waɗansu abubuwa waɗanda zai bi Allah da su inda bai san su ba Allahu akbar ina fata an fahimci ni to kaga eh, wannan yake nuna cewa sunayen Allah to kuma har yanzu akwai hadisi yanzu qadiyya ta sunayen Allah shi ana cewa wani yafi wani akwai hadisi na Abdullah ibn Buraida Abdullah ibn Buraida ya kawo wani hadisi cewa wata rana ya zo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka shiga masallaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ga wani mutum yana sallah sai ya tambayi Abdullah ibn Buraida shin ka- kana sa tsammanin wani mutum riya ce yake yi malamai sun tattauna kan wannan tambaya da ya mishi shin dan shi koya mai karatu na ko dan wani abu ya yi mishi wannan tambaya shi yasa yana daga cikin abin da ke sa mutum ya gane hadisi asbabu wurudul hadis ka san me yasa hadisi ya zo ba wai ka kuɓuta hadisin guntu ba na'am wanda cikin alqira'a in mun zo ta rayuwa mu dan taba wani bayani kan wannan imamu suyuti ya littafi allam fi bayanil asbab wasu sun sami suna asbabul hadis asbabu wurudul hadis na imamu suyuti sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum yana wata addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah ko kuma anni a wata riwaya babu ba'un anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato da Allah bismihi al-a'zam Allahu akbar ya kire Allah da sunan shi al-a'zam mafi girma
na'am ina fata an fahimci to wannan hadisi kuma masu sunan sun fitar da shi imam abu dawud ya fitar da wannan hadisi imam eh, at-tirmidhi eh, ya fitar da eh, wannan hadisi sannan kuma imam eh, ibnu majah ya fitar da shi imam ibnu hibban ya fitar da shi imam al-hakim sun fitar da shi dan haka hadisi ne ingantacce to kaga wannan ya faɗa har yanzu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da Anas Anas dan Malik radiyallahu anhu ajma'in yace wani mutum yana sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-hannan al-mannan badi'u as-samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanga ya kira da da Allah bismihi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajab idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab idan aka roki Allah da wannan suna Allah zai karba kuma in an ka nemi ya bayar Allah zai bayar wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce Imam Abu Dawuda wato ya fitar da shi da Imam wato At-Tirmidhi an gane ko da Imam wato Ibn Majah da kuma Imam An-Nasa'i hadisi ne ingantacce wancan hadisi kuma na Abdullahi ibn Buraida hadda Imam al-Hakim ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak to in muka duba nan ya ce akwai sunan Allah mafi girma shi yasa malamai suka yi sabani shin wanne sunan Allah ne sai waɗansu malamai suke cewa sunan Allah wasu ka ce shine Allahu wasu ka ce a'a shine Al-Hayyul Qayyum ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a an boye shi ba a san shi ba sai dai kai kirdadon shi tunda nan sunayen da sun kazo cikin Allah cikin waɗannan addu'o'in ba a ɗebe guda ba an ce bismihil a'zam amma wanne ne daga cikin su shi yasa wasu suka ce alhayyul qayyum alhayyul qayyum amma waɗansu suka ce shine Allahu dan shine suna Allah wanda shine a'raful ma'arif babu wata ma'arifa ta Allah wanda ta kai Allahu ina fata an fince ni to kaga nan sai mu ce wani suna Allah ana cewa ya fi wani ko akwai suna Allah wanda ya fi ko ba mu san shi ba amma da nassi ba cikin son rai ba haka cikin Qur'ani duk magana Allah ce amma ga mu cewa wani Qur'ani ya fi wani a in babu nassi suratul abin da kamar da cikin hadisin Abu Darda a cikin sahihu Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suratul ikhlas ta'dilu thuluthal qur'an karatun ta ana ba mutun lada thuluthin qur'ani in mutun ya karanta ta uku ya samu lada karanta alqur'ani gaba daya ina fata an fahimce ni eh to amma ba shi ke nuna bayan an ce mutum ya sauke wani qur'ani ya zo ya karanta qul huwallahu uku ya tashi ta ba haka ake nufi ba masu sauka qur'ani su yi tuwa wani qur'ani bal ma sauka qur'ani ba sharadi bace Allah ya karbi addu'a amma dan an sauke alqur'ani an roki Allah yana yiwa Allah ya karba amma an yi karatun da kyau an yi da ikhlasi ba dan neman duniya ba shin wanda an kai ma don Allah an kai mishi don saboda wata bukata ta alheri ko kuwa ta banda ta aikata ka son a karanta qur'ani a kare shi duk waɗansu waɗannan abubuwa ne da kamata a san da su kina a takaice ba mu cewa wata aya ta fi wata aya sai imuna da wani nafsi ba mu cewa wani suna Allah ya fi wani suna Allah sai imuna da nafsi to dan haka dai sunayen Allah Allah shine malikal mulki tu'til mulka man tasha shi yasa suka ce a'raful ma'arif shine Allah suna Allah shi yasa a cikin suratu Ibrahim akwai matsala wajen lokacin da an ka zo wajen qira'a wato alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratal aziz al-hamid Allahi allazi lahu ma fis samawati wa fil ard kaga an ce Allah shine al-aziz al-hamid sai an ka ce Allahi to in suna Allah shine mafi girma a al ma'arif ya za a yi ya zamanto kuma sifa ne na al-aziz da kuma al-hamid to waɗansu malamai suka ce nan akwai kira'a a takaice kira'a ko karatu sifa guda uku imamu nafi da imamu abu ja'far da imamu ibnu amir sun karanta Allahu allazi shikenan kenan nan sai zama to Allahu nan matsayin mubtada shike ko khabar huwa Allahu allazi in mun ce shine khabar kenan an kaddarta huwa huwa Allahu allazi in kuma mun ce shine wato mubtada Allahu sai allazi zama to shine khabar amma waɗansu daga cikin imamu Ruwais an gane ko wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi riwaya ga imamu Yaqub shi idan zai tsaya in ya tsaya Aziz al-Hamid sai zai tashi sai ce Allahu amma idan ya hada sai ce Allahi kaga wannan daga cikin dalilin da suka nuna cewa a kira'a da aka ruwaito ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya wata hada wata aya da wata aya don shi na a sabanin kira'a in yace kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni rabbihim ila siratil azizil hamidillahi in zai hada kaga zai ce Allahi amma in ya tsaya ce Allahu kaga wanda ke nuna ana hadawa kenan to amma sauran qurra sun karanta Allahi allazi lahu ma fis samawati ma fil ard to in suna Allah shine a'raful ma'arif to ya zai zama to sifa na al-aziz al-hamid to waɗansu daga cikin malamai suka ce na Allahi an ɗauki ma'anar shi na daga aliha ne alaha ya bauta kenan can ilah matsayin suna ne an kalli ishtiqaqin shi ba an kalli kasancewar shi sunan Allah ba waɗansu suka ce ana Allahi asalin shi shine muqaddam an qaddamar da wato al-mawsuf ne akan sifa asalin shi ila siratillahi al-aziz al-hamid sai an kace ila siratil aziz al hamid Allah kenan taqdim al mawsuf ala sifa suka ce mawjudun fil lugha bi natra kadiba cikin ad-durr al masul fi ulum kitab al maknun na imam as-samin al halabi al andalusi almuhimmu dai sunayen Allah mun danyi bayani kansu qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha Allah shi ke bada mulki ga wanda ya so wa tanzi'ul mulka kaga tu'ti kana bayarwa yau da gobe mulkin ma mallaka Allah ne ba shi ke nuna in yayi rana guda ba ba zai ba wa tanzi'ul mulka kana jayewa ko kana zarewa ko kana kwacewa ko kana fisgewa almulka min man tasha mulki ga wanda ka so domin mulki bai tafiya ga hannun mutum yana so sai dai in ya ga uwar bari ko in ya shiga hannu wa tanzi'ul mulka min man tasha wa tu'izzu man tasha Allah kana buwayantar da wanda ka so daga al'aziz ne wa tudhillu man tasha Allah kana kaskantar da wanda ka so biyadikal khair alkhairi gare ka shiki to kuma ba a ce biyadikal sharru ba ya kace bai da kalkhair domin Allah ba a sifanta shi da wato ta'addub ma Allah ba a duk inda yake sharri da ba a danganta shi zuwa ga Allah shi yasa zo cikin hadisi wa sharru laysa ilayka a da alkhairin da sharri duk ga hannun shi suke amma da hikima in ka ga sharri ka aikata abin ka ba Allah na aikata mashi ba ina fata amince ni kenan biya da kalkhair wa sharru sai ce biya da kalkhair don yace innaka ala kulli shay'in qadir shi sharri ne yana daga ciki sabanin mu'tazila da suke cewa sharri bai daga cikin halittun Allah waye ga maka ashe daga cikin halittun Allah domin gonga da gonga ta in ka aikata sharri kaga sharri wajen ka tafsiri in sun ka zo qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa sai su ce min sharri daga sharri ma khalaqa a wajen jamhur kenan mausuli ne sharri alladhi khalaqa sai su ce a'a su ba mausuliya bace min sharri daga sharri ma khalaqa Allah bai taba halitta sharri ba nafiya sun ka dauki ta a ai shi ya halittun shi amma ya san hikimar da ya sayi su mugu an ka hadatta mai mugu saboda shabar banna in ba haka nan ba halaka kowa zai walau la daf'u Allah nas ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ard in ba dan da fiso su mandiyal ba su ma suke da entere kuma suke buga buga in kasa guda ta da kali sai ta kare da mutane kamar yadda Israel da su ya kare da duniya to almuhimmu dai wannan ya nuna mulki na Allah ne kuma ƙasar Amerika ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa girma da daraja a duniya kuma an samu alinqilab canjin mulki ba da kwace ba saboda mulki tana yiwa a mutu a bari tana yiwa mutum ya sauka bai da lafiya ko ya ga abubuwa sun yi bishewa kamar yadda Sangor ya bar mulkin Senegal ya tafi ko kuma a yi ƙuri'a a kai mutum ƙasa ko kuma a yi juyin mulki mutum ya shiga hannu wannan yake nuna mulki na Allah ne don babu wanda yake son mulki ya fita hannun shi dukiya ta Allah ce don babu mai son dukiya ta yi ta hannun shi sai in Allah ya ga dama ka rasa yadda an kai ta yi ta hannunka ilimi na Allah ne in Allah ya bada ilimi kuma bai zare shi kai tsaye amma yana iya tsare mai albarka ya zama mutumin shi bai tare da albarka to wannan shine kenan takaitaccen bayani shimfiɗa ta yi tsawo mun kaga dole sai ta zama to karatu saboda irin mas'alolin da suke ɗauke da suna al-inqilab as-sani kenan insha Allah ta'ala sati mai zuwa ƴan uwa su tarbe mu in akwai rayuwa Allah ya ba mu iko za mu zo mu tattauna akan maudu'i na alqira'a abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada a matsayin mu na ƙananan ɗalibai wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna a matsayin mu na ƙananan ɗalibai sai sati mai zuwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik
alhamdulillah ƴan uwa mun saurari karatu daga bakin malam daga shimfiɗa ta al'inƙilab shimfiɗa ta zan karatu gaba daya to Allah ya amfana da mu da abin da malin ya karanta da muwa kuma Allah ya ba mu aron kwanaki gaba rana ta yau mu saurari karatu kan alƙira insha Allah
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا آمين.
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا آمين.
من الراشدين آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين.
وأذل الشرك والمشركين آمين.
ودمر أعداءك أعداء الدين آمين.
وانصر عبادك الموحدين آمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين.
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آمين.
آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين